بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق من الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa azzani mazinacin mutum namiji la yankiu illa zaniyatan ba za yadda ya auri kowace mace ba sai zaniyatan mai zinakar uwarsa wazaniyatu la yankiuha illa za azzani la yakfi la zaniyatan sai dai mazinaciya yar uwarsa aw mushrikatan ko wata arniya ma inda yake shi ba ba ruwansa da halal da haram tan an hana ka da aure arna amma shi tun da ke mai ketar iyakan Allah ne ta yi daidai da shi wa zaniyatu la yankiwa illa zanin aw mushrikun ita kuma mace mai zina la yankiwa ba wanda zai aure ta illa zanin sai dan uwanta mazinaci namiji aw mushrikun ko ko arne hurrima zalika alal mu'minin auren mazinaciya ga salihin mutum ko auren saliha ta auri mazinacin mutum an harwanta wannan ga muminai nan wannan aya ita ce magani na 8 tunda Allah ya hana ayi zina to baka yi ba ta ina za ka samu kuma ya ce bai yadda ka auri mazinaciya ba ta ina za ka samu kuma ya ce shi ita kuma matar mai zina ɗin ba yadda ta auri kowa ba ta kai masa ciwo sai dai mazinaci ɗan uwanta ko kuma arne saboda haka ne da musulunci ta ajiye mai zina kar a yadda a auri wata salihar mace sai dai fasika mazinaciya yar uwarsa ko kuma ma'arniya dai wazaniyatu mace mai zina kowa la yankiwa kada wani musulmin kirki ya kuskura ce za aure ta aw mushrikatan illa zanin aw mushrikun ko arni hurrima zalika ala almu'min an haramta wa mu'minai auren waɗannan an ce ayar wa anki hulayami ta kauda hukuncin wannan ayar cewa ku aurar da mata marasa maza sai aka yi shiru to tun da an shiru to kenan har wannan din ma amma dai abin a mutumin kirki kada ya auri mazinaciya saboda haka mazinaci a bar shi shi mutumin kirki kada ya auri mace mai zina mace mai zina kuma kada wani mutumin kirki aure ta sai mai zina dan uwanta an haramta wannan wa muminai domin ainihin mumini baya zina mumina ba ta zina annabi sallallahu alaihi wasallam ce la yazni zani hina yazni mu'minun la yashrabu al-khamra hina yashrabu mu'minun la yashrabu as-sariqu hina yashrabu mu'minun mashayin giya lokacin da yake shan giya musulmi ne amma ba mumini ba ne da mumini da imaninsa ya hana shan giya mai zina lokacin da yake zina musulmi ne amma ba mumini ba ne da mumini da imaninsa ya hana masa yin zina farawo lokacin da yake zata musulmi ne in musulmi ne amma ba mumini ba ne da mumini ne da ba zai yi sata ba don imaninsa zai hana masa yin sata hurima zalika alal mu'minina wato an hana wa mutane mutane zaɓun kirki sauri mazinata المحسنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون آية تبركو تاسو كان لوكتين دا aka kamo mata arna daga makka suka zama kamammun mata suka zo madina to sahabbai waɗansu saba da su a lokacin da ba haramta irin waɗannan abubuwa ba sai wata take wane yaya gani fa ai abin da kika sanin nan yanzu musulunci ya hana wannan ya to ba sai mu yi aure ba to kuma je tambaya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka saukar da wannan mutumin da yake mutumin kirki ne ba zai aure mazinaciya ba to wannan ayar kuma Allah yake wallazina yarmuna al-muhsanati mutanen da suke jifan matan kirki katangantattu wato masu kamewa musanatu kalimar tana daukan matan aure tana ɗaukan mata katangantattu tana ɗaukan mata waɗanda suke masu kamewa tana ɗaukan sunan mata ƴaƴaye ba ba ku yangi ba to wallaziyar mulul masana duk wanda suke suke suka jefi mata masu kamewa da sunan sun yi zina suka ɓata musu suna sun malam ya tubi arba'atu shada'a sannan ba su kawo shaidu guda biyu wanda suka tabbatar cewa zinan nan an yi ba kuma shaidun su zama ƴaƴaye baligai masu hankali kuma ba waɗanda aka taɓa su bulala akan akan wani wani hukunci ba to sai waɗannan sun gani kuma su ba da shaida tare gaba ɗaya kar waɗansu su ba da shaida a nemo waɗansu kuma su su bayar to wanda suka zo daga bayan nan za a ɗauke su sun jefe su kenan da zina saboda haka ne a ubangiji yake cewa wanda zai yarmuwar musanati mutanen da suke jefe mata da zina cewa wance mazinaciya ce ko ke wance mazinaciya ce nan abin da yasa aka takaita akan mata mata da maza ne amma wannan harkar mata so suka fi karfi akan ta sai sun yarda a yi saboda kaman an mance sauran ne na maza sai da su ake yi wanda ya jefi namiji ma da cewa mai lalata mai lalata mai zina mazinaci to in bai kawo mutum hudu wanda suka yi shaidan yayi din ba to wanda ya faɗa sai masa bulala tamanin wannan yana musu na su mala yadu yarwa ta shada falle duhun ku musu bulala na jaldatan bulala tamanin akan kowannensu wanda ya yi wala taqbalu lahum shahadatan abadan daga lokacin kuma kar ƙara karban shaidar su har abada sai da in sun karyata kansu ulaka waɗannan mutane masu jefe mata da sunan mazina mazinata ko maza da sunan mazinata sun zama fasikai ba a karban shaidar su wannan aya ta sauka wani sahabi asim ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulallah mutum ya tadda wani mutum a cikin yana kwance da matarsa yana kwance akan cikinta suna lalata in aka je ya tafi ya nemo shaidu guda hudu kamun na mutum ya gama ya tafi idan mutum ya kashe mutumin ku kashe shi idan ya ya zo ya faɗa kawai ji masa bulala tamani ya za a yi annabi ya ce haka ayar ta ce haka ayar ta ce shi azum ne aka gaya masa haka ya koma gida sai wani wanda yake shi azum din mai anguwan ajlaniyawa ne akwai uwaimirul ajlani sai ya je wajensa ya ce ina so ka je wajen manzo Allah ka tambaya mini shi na shiga ɗaki na tadda shuraiku akan matata cikinsa na manne da cikin matata suna lalata to da na gani da idona ba yadda za a yi faɗa balle ya mini bulala tamanin ba yadda ya za in nemo mutum hudu zo su gani balle su yi mini shaida to ni tun daga lokacin sai na daina kusatan matata har wata hudu ban kusace ta ba amma ko yanzu na ga tana da ciki yaya za a yi da ya dawo shi asimin ci kai wannan irin bala'i ya yi yawa gashi na sake dawowa ya rasu ka irin wannan magana ga yadda uwaimirul ajalani ya ce ya samu shuraiku akan matarsa cikinsa na mane da cikinta suna lalata da ya ga haka sai ya ki kwana da ita wata hudu amma yanzu ya ga tana da ciki yaya za a yi hukuncin to sai Allah ya saukar da waɗannan aya cewa wallazi ne yarmuna azwajahum mutanen da suke jifan matansu cewa sun yi zina ko ko sun yi cikin shege in sun yi haka kuma ba su da wani shaida sai su kadai ba su samu shaida hudu ba su kadai fa shahadatu ahadihim yadda za su yi ɗayansu sai ya rantse arba shahadatin billahi ya rantse da Allah sau hudu innahu la min as-sadiqina abin da ya faɗan nan cewa ya tadda wannan mutum kan matan suna lalata wallahi gaskiya ne ya sake wata rantsuwa ya faɗi haka har sau uku ya sake rantsuwa ya faɗi haka har sau hudu to in ya faɗi sau hudu sai ji abin da na faɗan nan in ƙarya na yi masa ba gaskiya na faɗa ba Allah ya la'ance shi shi wanda shi mai matar kenan ita kuma haddi ya koma kanta kenan sai dai ta kare kanta da me za ta kare kanta sai ta zo ta rantsuwa ita ma guda hudu ta rantse da Allah billahi allazi la ilaha illa huwa wannan mutum ƙarya yake mini bai ganni ina zina ba kuma ƙarya yake mini wannan cikin da yake cewa ba nasa bane ta rantsuwa irin wannan guda hudu rantsuwan ƙarshe na biyar ta ce abin da ya faɗan nan in maganarsa gaskiya ne Allah ya saukar da fushi a kanta. ita matar mai rantsuwa to sai annabi ya kira su ya kira shi ainihin uwaimir din da matarsa haula su zo da suka zo annabi ya ce masa ka faɗi gaskiya karka jefi matarka da cewa ta yi zina ya ce na gani ta yi ya rasu rabbi ke kuma ki faɗi gaskiya in baki yi ba karki yarda a jefe ki da zina ki ce ba ki yi ba sai shi ainihin uwaimir ya zo ya rantse ya rantse da Allah ya gani da idonsa wayannan mutanen wato shuraiku yana kan matarsa suna lalata ya sake abin da shi ainihin abin da ya faɗan nan gaskiya ne ya gani ne da idonsa ya sake wata rantsuwar ya ce ya gani suna lalata ya ga zakari a cikin farji abin da ya faɗan nan gaskiya ne yi haka har sau hudu in ya yi sau hudu to sai na biyar ya ce in ba haka ba ne in ba gaskiya faɗa ba ƙarya ya mata Allah ya la'ance shi shi mijin na uwaimir ɗin to shi kenan da aka yi haka sauran matar ita kuma matar aka ce mata to abin da zai raba ki da haddi sai kin yi rantsuwa ke ma guda hudu da na biyar ki rantse da Allah wannan mutum bai ganki kina zina ba, ki rantse da Allah cikin nan nasa ne ba na wani ba, ki rantse da Allah mutumin nan ƙarya yake miki baki yi zina ba, to annabi ya yi mata magana ta ce wannan mutum mijin nawa wani mutum ne mai tsananin kishi, ya ga shuraiku yana min dogon kallo muna dogon zance da shi to sai tsammanin wai muna yin lalata ne amma ni ban yi lalata ba sai ta rantse da da wannan irin rantsuwa har sau hudu wallahi ƙarya yake mini bai ga ina zina ba billahi allazi la ilaha illa huwa ƙarya yake mini billahi allazi la ilaha illa rantse da Allah wannan ciki nasa ne ƙarya yake mini ni ban yi zina ba ta hudu aka sau hudu na ƙarshe zai ce Allah ana tulla an ghadiba Allah alaiha in kana min as-sadiqin abin da ya faɗan nan shi Uwaymir in gaskiya ne Allah ya saukar mata da fushinsa to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to lalle ɗayan ku dai yayi ƙarya ku tafi Allah zai hukunci akan ku to sai shi ayyuhin Uwaymir ya ce ni ba zan tafi da ita ba ai na sake ta tunda har wannan abu ya faru tsakanin mu ai kuma ba zan sake zama da ita ba to daga wannan ne idan mutane sun yi li'ani aurensu ya mutu saboda wannan takariri ba annabi ne ya faɗa ba amma da mijin matar yake ba zan sake zama da ita ba har abada to sai annabi ya tabbatar da wannan hukunci to sai ya zama hukunci na har abada idan mutane sun yi li'ani to wannan aurensu ya mutu ba za su sake aure da juna ba kuma ɗansu ba ɗansu ba ne ɗan matar ne kuma ba za a ce masa shege ba haka kuma irin mutum ya jefi mutum da ce masa shege ko shegiya nan ma dole sai an yi rantsuwan in babu in babu shaidu guda hudu wannan shine hukuncin tsakanin mace da namiji in miji ya jefi matarsa da zina hukuncin yadda yadda ya faru kenan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abu na sha'anin zina babban kaba'ira ne a'udhu billahi wanda kullun sai Allah ya ambaci tsafi ya ambaci zina ko ko sai ya ambaci kisan kai ya ambaci zina domin mugun aiki ne a wurin Allah saboda haka ana mana wa'azi mutane su nisanci wannan mugun aiki Allah ya yalwata mana kana dama kai mata hudu a cikin mata hudun nan duk irin irin matar da kake so za ta yi shigo ciki idan doguwa kake so akwai ta za ka samu idan matsakaici kake so akwai ta za ka samu in fara kake so za ka samu in baka kake so a cikin hudun nan dai za ka zabi duk wanda irin wanda kake so ka cika a gidanka Allah baya so ya ganka kana zina kana lalata saboda haka dai wannan hukuncin ya tabbata akan haka a zamanin sayyidina Umaru an kama wani babban mutum aka ce ya yi wannan irin aikin shaidu suka zo na farko ya ce na gani suna yi na ga zakarinsa a cikin farjinta ya ce koma haka na biyu ya zo ce lalle na gani suna yi na ga zakarinsa a cikin farjinta ya ce koma haka na uku ya zo ce na gani suna yi na ga zakarinsa a cikin farjinta da na uku ya tafi na hudu ya zo na wuri zai tsaya ya gaya masa ya ce wani ka faɗi gaskiya kuma ka kiyaye mutuncin wannan babban mutum sahabi ne na manzon Allah manzon Allah ya bar duniya ina cikin yarda da shi ka faɗi gaskiya yace zan faɗi gaskiya ni abin da na gani na ga duburarsa kusa da duburansa na ga duburansa kusa da duburarta kuma na ga kafafuwa masu lalle sama wajen kansa kaman kunnen jaki kuma na ga ana wani irin motsi kaman tafiyar katantanwa ya ka abin da ka gani kenan eh to shi kenan shi wadancan ƙarya suka yi sai aka kira wasu aka sake aka musu bulala a cikin su wani yace ko za a sake yin bulala zan ce na gani a abubakar ta kenan sai sai na mai ya kamo shi ai ya sake faɗin haka ne sai na rike ya kyale shi waɗannan abubuwa ubangiji ya yi su ne don yiwa musulmi sutura ya yi maka sutura ya kiyaye maka mutuncinka da mutuncin danginka saboda haka wannan irin shaidu ba za su samu ba ba yadda za a yi mutum ya zo ya samu wani akan matarsa suna lalata je ya samu irin waɗannan mutane hudu a gari kamun ya nemo su ya samo su waɗannan sun gama wanda suke yi wannan ya tafi saboda haka Allah ne ya rufin asiri ga bayinsa shi yasa ya kawo wannan irin shaida mai wahalan samu wanda ba taɓa samu ba sai dai itirafi sai dai mutum da kansa in yayi ya zo ya faɗa manzo Allah kamar yadda ya faru ga ma'izu wani sahabi ana kiransa ma'izu ya zo zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ka tsarkake ni yace menene yace nayi zina ka ko san abin da ake kiransa zina ce na sani a'a ko dai ka rungume ta ne ka shafa da a'a nayi sosai yadda ake haka nayi sai manzo Allah sai ya kauda kai ya fita maganar sa sai sake dawowa ta inda manzo Allah ya bayyana fiska ya rasu ina so ka tsarkake ni daga duniya ki kai kana da hankali kuwa ka da tambaya mana a gidansa ya fito yana da hankali kuwa aka tambaya aka ce lafiyar sa karau manzo Allah ya tattara min bakin sa ko ya sha wani abu mai bata hankali ne aka san na bakin sa to wannan hujja na san na baki waɗansu masu mazhabobi sun ɗauka kenan idan mutum ya sha giya duk abin da ya aikata ba a kama shi da shi tun da annabi a san sana bakin sa aji ko giya ya sha shi sun bai da hankali amma mazhabar malikiya da ke tana da saddu zari'a wato tilka hudud da fada ta buha ba wada ta ta duha ba to sai ko da mutum giya ya sha duk abin da ya aikata bayan ya sha giya za a kama shi da shi a mazhabar malikiya amma banda sauran mazhabobi wato za a kama mutum in ya sha giya ya ce ya yi kyauta ya sha giya ce ya sai da gidansa duk yadda ya sayar duk abin da ya faɗa sai ya masa hukunci da shi a masa malikiya saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rasa yadda zai ya fitar da wannan bawan Allah ce ku je ku jefe shi aka je aka jefe ma izo ana yana ana jiwansa ana jiwansa ana jiwansa da duwatsu suka yi masa zafi sai ya ce ƙarya yayi ƙarya yayi ƙarya yayi aka ƙara da kisansa da aka zo aka gaya manzon Allah ai da ya ji zafin duwatsu sai ya ce ƙarya yayi ƙarya ke to lokacin da ya ce ƙarya me yasa ba ku dawo mai da shi ba duk dai Allah yana kare mutane da irin waɗannan abubuwa. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم wanda suka jefe jefi mutane da zina hukuncinsu ya musu bulala tamanin tamanin kuma ba za a karbi shaida su ba har abada illa allazina tabu sai dai waɗanda suka tuba domin sai na'ur ya sha kiran waɗancan mutane guda uku zo ku tuba ku karyata kanku mu karbi shaida ku sai suka ce su ba su karyata kansu sun riga sun gani to da sun tuba sai a karbi shaida su illa allazina tabu sai waɗanda suka tuba ko daga zinadin ko daga ko daga jiwon mutane da zinadin kowanne dai in dai mutum ya tuba Allah yana karban tuba mai tuba illal ladina tabu sai waɗanda suka tuba min ba da zalika bayan zina din ko ko bayan kazafi din wa aslahu kuma su kyautata halayensu idan mutum ya ya tuba daga zina sai ya kyauta halinsa tukuna amma matukan bai kyauta halinsa ba rashin kyauta halinsa ina zama a cikin mutane ya faɗin magana yana jin daɗi habba ai lokacin da muke abu kaza habba su wancan nan su wancan nan ai abu kaza to wannan bai gyara halinsa ba kenan da ya gyara halinsa ba zai riga tuna abubuwan da yana gaya wa mutane ba yana yin sha'awar su tun ya tuba ya gyara halinsa shi kuma mai kazabin ya tuba ya gyara halinsa daga yi wa mutane kazabi ya daina yi to malamai sun ce wannan abu hukuncinsa ya koma cikin hukuncin baɗi ne domin wannan sifan da aka wannan mutumin na ƙarshe na hudu ya faɗa ba abin da ya raba ta da waɗancan guda uku sai abu ɗaya su wancan guda uku sun je sun ga zakari cikin farji shi ko wannan ya ce abin da ya gani duburan namijin ne kusa da duburan matar kuma ya ga ƙafafuwan matar masu lalle can kan namijin kamar kunnen jaki kuma ana motsi kamar tafiyan katantanwa abin da ya sa wannan shaidar ba je kama da wancan ba bai ambacewa ya ga zakari cikin farji kamar yadda wancan guda uku suka faɗa ba kuma magana tana canja hukunci yasa sai na umaru radiyallahu anhu yana daga cikin mutanen da Allah yake musu ilhama Allah ne ya masa ilhaman cewa ya zartar da hukuncin akan wannan akan haka domin kiyaye mutuncin babban sahabi irin wannan fa inna Allah duk wanda suka tuba fa inna Allah sai Allah ghafurun mai yawan gafara ne zai musu gafara rahimun mai jin kai ne zai ji kansu وأن الله تواب تواب حكيم sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayansu mahfuzai ne ba masu mai bare mahfuzai ne ubangiji yana yi so ya kafa shari'a da su ne su adilai ne irin wannan ayyukan ba su kamace su ba ba sa jin suna so su yi su amma hukunci ya riga ya kaddara dole su yi don a zartar da hukunci a rubuta a tabbatar kowanne in ya faru nan gaba ga yadda za a yi amma su adilai ne su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al'umma manzon Allah in ta taru gaba daya wato masumiya ce duk abin da al'umma duk suka taru a kansa suka ce mai kyau ne to a wurin Allah ya zama mai kyau duk abin da suka taru suka ce mai muni ne to a wurin Allah ya zama mummuna al'umma manzon Allah gaba daya amma ba kowanne su haka yake ba a sai sun taru su kuma sahabbai lokacin da suke gaban annabi sallallahu alaihi wasallama masumai ne ma ba maganar mahfuzai ba sai kowansu ya koma gida ne sai ya zama mahfuzi ba masumi ba kamar yadda ya faru ga hanzila hanzila wani sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya taso da gida ya nufi manzon Allah yana kuka yana je na baga hanzilatu na baga hanzilatu na baga hanzilu ya zan munafiki hanzilu ya zan munafiki ya yi munafurci ya zo jama'a me ya same ka yace ya rasulullahi yadda kake mana wa'azi muna mance komai da komai lokacin da kake mana wa'azi amma mutum ya koma gida sai ya dawo kamar da yana wasa da matarsa suna abubuwa da shi da matarsa kamar ba mu ne muke zaune a gabanka a cikin wancan hali muke hawa hanzilatu lokaci lokaci dai ai da za ku zama kowane lokaci kamar yadda kuke a gabana ai da mala'iku sun bi sun bi ku har gidaje suna musafaha da ku to su sahabbai lokacin da suke wajen manzon Allah suna cikin isma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa in ya tashi ya koma ya zama sahabi mahfuzi ne ba ma'asumi ba saboda haka ne waɗannan abubuwa suke faruwa gare su kuma ubangiji ya ce wa laula fadlu alaikum wa rahmatuhu ba don falalar da Allah ya yi muku da rahmat ya ba ku musulunci ya ba ku imani da rahmatsa ya ba ku haduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ainur rahmati wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba don haka ba kuma har yanzu ba don Allah yana karban tuba ba ba don Allah yana yin hikima cikin hukuncinsa ba da abun ba haka zai zama ba eh wato amsarsa zai zo ma zaka minkum min hadi nabadan walakin la yuzakki man yasha ba don Allah ya yi muku faralarsa da rahamarsa kuma shi mai gafara ne mai hikima ba da ba ɗaya daga cikin ku wanda zai tsere wa zina sai dai wanda Allah ya keɓance shi ya tsarkake shi الذين جاءوا بالإفك أثبة منكم لا تعذبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولي كبره منهم له عذاب عظيم babban magana mace in ta zama yar abubakar ce a siddiq ko da matar wani sahabi ne ta fi karfin a jefe ta da maganan banza mace in ta zama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin ko ba jar Abubakar bace ta fi karfin a jefe ta maganan banza amma gashi sun hadu yar Abubakar din ce matar manzon Allah din ce sallallahu alaihi wasallama amma bata tsere wa ƙaryan masu ƙarya ba shine Allah yake faɗa mata yake faɗa mana anan innal ladzi ja'u bil ifki sani waɗannan da suka zo da babban ƙarya uswatun minkum waɗansu ƴan jama'a ne daga cikin ku la tazibu sharran lakum kar ku yi tsammanin wannan abin sharri ne gare ku bal wa khairul lakum a a ai alheri ne ma gare ku li kulli imrin minhum maktasan al ithm wanda suka daidaita magana kowanne za a za a za a masa hukunci gwargwadon abin da yayi wallazi tawalle kibrahu amma wanda shine babban mai kunna fitinar mai kosar da fitinar mai ɗaiɗaita ta shine Abdullahi bin Ubayyin lahu azabun azim wannan kam azaba mai girma tana jiransa yadda abin ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zai yi tafiya ko haji ko umra ko yaƙi yakan yi ƙuriya tsakanin matansa duk wanda ƙuriyar ta fito da ita za a yi tafiya a wannan karin yaƙin banu mustalik sai ƙuri'an ummul na aisha ta fito ita ce za a yi tafiyan da ita da aka je aka yi yaƙi aka gama ba abin da ya saura sai a dawo gida wannan yaƙin an samu abubuwa iri iri a cikin yaƙin domin mazo ta bari mutsare wata mace ta zo wajen aisha ta ce mata ta zo wajen manzon Allah ne sai aisha ta ce mata to yanzu dai baya nan Aisha ce Allah ya saka ta ga Allah ya saka ta annabi ya ganta wannan matar mai kyau din nan in annabi ya ganta ba zai batta ba Allah ya sa dai kar ya ganta kar ta ganshi kazan kuwa sai ta ga annabi annabi ya ganta wurin ka nazo ya rasulullah ce to gani yace musiba ta same ni an kama ni a yaƙi na zama kayan ganima na shiga hannun ibn qaisin ya yanka mini abinda zan biya ya sallame ni ni ko ba da wannan na zo wajenka ka taimake ni ka bani kuɗin da zan biya shi wanda na faɗa cikin rabon gani masa annabi yace ko dai in miki ma abin da yake wannan in biya miki kuma in aure ki sai ta yarda ita ce juwairiya ta yarda aka yi haka din to ana daga nan tun da ya aure ta sai aka sanar aka ba da sanarwa duk wanda yake da baiwa a hannu yar bani mustalin ko da bawa a hannu dan bani mustalin ya sake su wayannan mutane daga yanzu ba zan zo surkan manzon Allah ba a bautar da su eh shine Aisha take cewa ba matar da ta dangin ta arziki mai yawa kamar juwairiya annabi yana dawowa an kwana wani wuri da safe za a tashi za a ɗauko hanyar dawowa gida sai umuluna aisha ta zaga wani wuri da ta je kamun ta dawo ta gama abin da ke ta dawo an tashi to akwai abin da ake ɗora ta a ciki ta hau sunansa haudaci da larabci hauɗin nan da hababba ke rubutawa da larabci hausa suna fassara wannan abin darbuka wato ɗan ɗaki ne haka za a yi shi a ɗaure shi da ƙarfi mutum ya shiga ciki ya rufe sai a ɗora wannan ɗakin akan raƙumi ya zama kaman makani to shi kenan suka zo suka san da darbuka ɗin na aisha sai suka ɗaga suka ɗora ya ce ka san lokacin mata ba su riga sun haɗa nama ba ba ni da nauyi suna tsammanin ina ciki ne lokacin ina yarinya ba ni da nauyi suna tsammanin ina ciki suka ɗauka suka ɗora sai suka tafi a lokacin shekarunta ba su kai goma sha uku cikakku ba sun zo madina tana da shekara an ɗaura mata aure a makka tana da shekara shida aka shekara uku bayan na aka ƙaura aka dawo madina an dawo cikin watan rabiul awwal rabiul akhir juma'a rabiul ajwal saniya rajab sha'ban ramadan shawwal wata takwas lokacin an gama ginin masallaci an gama ginin ɗakunan matan manzo Allah guda biyu umar min sauda da umar mu'mina aisha to sai ta tare gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wata na takwas cikin shawwal to wannan shawwal ramadan da ya sake dawowa shine aka yi yakin badar kenan ta zo mai shekara goma a cikin yakin badar na da azumi aka sake wani shekare aka yi yakin uhudu kenan tana da shekara goma sha ɗaya a wannan yakin bani mustarik tana da shekara tsakanin sha biyu da sha uku domin an auri zainab binti shi a jahashin a cikin watan safar shine rabiul awwal rabiul akhir jima'a rabiul jima'a saniya rajab a farkon sha'abana ko karshen rajab aka aka sake da aka wannan abin ya faru to lokacin tana yarinya karama to shi kenan ta je ta dawo ta ga duk mutane sun tafi ba kowa sai ta shafa ta shafa kirjinta ta ji ta manta da abin wuyanta sai ta koma neman abin wuyan kamun ta dawo an tashi da ta ga an tashi ba kowa sai ta zauna ta ce to ai za su neme ni inda suka bar ni nan ba zan je ko ina ba ai sun san inda suka bar ni in sun tashi nema na wurin za su zo ta ce ina zaune sai bacci ya dauke sai na kwanta na kwanta sai wani mutum ana kyan safwan shi ko safwanu shine ake barin bayan an gama yaƙi yake bin baya ko zai ga kayan wani wanda aka mance ko zai ga wani marar lafiya ko wani gajiyayye ya taimaka masa sai yana yawon wannan aikin sai ya ji kamshin turaren manzon Allah sai sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ta Aisha ta daga fiska ta ganshi ya ganta ta ce ban ji ya faɗi wani abu banda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un din nan ba kuma ya san ni lokacin da ba yi ba ba saukar da ayan kulle ba ya gane ni abin da ya yi sai ya kawo raƙumin sai ya taka kafar raƙumin gaba ta gaba raƙumin sai ya durƙusa da ya durƙusa sai ya ja ya koma waje ɗaya da ya koma waje ɗaya sai na zo na hau raƙuminsa shi kuma sai ya ɗauki akalan yana ja bai faɗi komai ba banda kalmarsa ta farko ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna muna tafiya muna da har garjin rana shine fa muka iso munafukan wani lokaci sukan keɓance su keɓance wurin zama ba sa shiga cikin muminan kirki sai abdullahi ibn ubay yace su ne ne waɗanda ya safwanu ne da Aisha ta umuru ne ce a ya riga ya yi abu kaza da ita auzu billahi auzu billahi a ai yayi abu kaza da ita na rantse da rabbul ka'aba yayi abu kaza da ita a sai munafikai suka dauki wannan magana suna tsaye itawa auzu billahi sai aka je aka sauka da ta sauka kuma sai wani abu sake faruwa har yanzu shine masu daukar ruwa suka yi fada daya muhajir ne ɗaya kuma ansar ne suna suna marin juna sai badan sare ce ya dan ansar guduma ansaru ga wani muhajiri zai kashe ni muhajiri ko ce ya dan muhajirin ya muhajirai ga wani badan sare zai kashe ni annabi ce wai in wani irin murya nake yi ne mummunan muryan nan ku tashi ma mu bar wannan wuri aka tashi ana tafiya ana tafiya sai aka je wani wuri inda za a rurrumi wato inda za a kwana to da aka je wurin ba ruwa har yanzu abin wuyan nan na da sai ya sake bata da ya sake bata sai annabi ya ce ai ta nema aka yi ta nema aka yi ta nema har bacci ya dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa kansa a cinyar matar tasa Aisha sai Abubakar ya zo yana zungurinta ce din nan kin hana mutane kin tsaye da manzon Allah wurin da ba ruwa ga lokacin sallah ke din nan yana zungurin da jawab abin da zai hana in ta ta sai tana matar manzon Allah kuma ga kan manzon Allah yana kunci akan sinjanta shiga nan aka nemi abun wuya aka rasa ba ruwa lokacin sallah yayi sai Allah ya saukar da ayan taimama sai wani ya zo ya zo gaban Aisha ce mutanen gidan abubakar kullum kuna cikin albarka yau albarkan albarkan ki yau in ba mu samu ruwa ba za mu yi alwala da ƙasa muna gode miki aka isa gida da aka isa gida sai ta yi rashin lafiya magana ta yi ta ɗaiɗaita a gari ta yi ta ɗaiɗaita ai kaza kaza ai kaza kaza ai kaza kaza sai abu ayyubar ansari ya yi magana da matarsa kin ji abin da ake faɗa ga yake wallahi ƙarya ne kaga ni din nan wallahi na fi ƙarfin in yi zina kuma na san Aisha ta fi daraja wajen Allah ya za ta iya yi ni ma ba zan iya balle ita shi ma ce wallahi gaskiyarki ni ma ba zan iya yi ba balle Safwanu Safwanu ya fi ni kusaci to shi ganan sai abin ya ɗaya ɗaya ta a gari sai ta yi rashin lafiya ba ta fita ita Aisha ta ce duk abin da na saba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naga babu shi kaman tausaya mini kaman kulawa da ni duk dai naga babu shi yazo kofar daki na ce yaya wannan din nan ta ƙara ji sai ya wuce kaifa tikum to har abin da ya dame ni sai wata rana na nemi izini wajensa zan je gidanmu in yi jinya sai ta ya yarda sai na tafi da babata umu mistahin rannan bayan magariba mun fita za mu je bayan gari domin a lokacin ba ma yin shadda mu muna ganin kazanta ne yin shadda a gida sai da daddare muke zuwa cikin dibinai mu yi abin da za mu yi kuma sai gobe mun je mun gama abin da muke yi din muna dawowa sai uwar misdau sai ta tuntube ta ji Allah wada da misdau sai Aisha ta a'udhu billahi ya zaki mutum muhajiri mai daraja mutum wanda ya je Badar zaki masa mummunan kalma irin wannan a baki ji abin da ya faɗa bane sai Aisha ta me ya faɗa ce ashe baki ji abin da ya faru ba ai shi ma ya faɗa cikin maganar munafukan nan da ake akan ki ce me ake a kaina sai ta gaya mata ta ce uzu billah yanzu wannan magana annabi ya ji ta ta ce ya ji abubakar ya ji ta ya ji uwata ta ji magana nan ta ji shike ta dawo ta yi ta kuka ta yi ta kuka ta ce har na yi tsammanin kuka zai fasa mini a hanta ta ana nan kwana ɗaya kwana biyu sai wata ran wata mace ta zo wurina tana tausaya mini tana taimaka mini muna kuka tare saboda tausayi sai annabi ya shigo sallallahu alaihi wasallama da ya shigo bai zauna kusa da ni kamar yadda aka saba ba sai ya ce ya aisha wannan abubuwan da ake faɗa idan ba ki laifi ciki allah zai bayyana rashin laifinki na kubutar da ke in kokin zan kin yi wani abu ki duba allah bawan allah in yayi laifi ya tuba allah allah zai masa gafara da annabi ya gama sai aisha ta ce baba da allah ka amsa wa annabi mana abubakar ce wallahi ba da abin zan gaya masa sai ta gaya ummu rumana uwarta don Allah ki amsa annabi mana ce wallahi ba da abin da zan gaya masa sai ta ce to sai na ji hawaye na ya yanke zuciyata ta yi ƙarfi na ce ya rasulallah kun ji labari labarin nan ya zauna muku a zuciya wannan abu in na ce ban yi ba ba za ku yarda ba saboda abun da ya zauna a zuciyarku in kuma ban yi baɗin na ce muku na yi ba zan yarda in faɗi abin da ban yi ban ce na yi yanzu dai tsakanina da ku sai yi faɗi abin da baban yusuf ɗin nan ya faɗa sai ta mance sunan yaƙubu fa sabrun jamil wallahu musta'an yanzu ni dai haƙuri kawai Allah shine mai taimakawa zai taimake ni ta ce so na tabbata Allah zai bayyana kuɓutata amma da ina zato a cikin mafarki za a gaya wa annabi ba ayoyi za a saukar su zama qur'ani ai ta karantawa har tashin duniya ba ina ni ina samun haka ayoyi guda goma sha shida su zauka duk suna cewa ban yi wa ban yi wa ban yi wa da ban yi tsammanin abin zai faru haka ba shi gana ana nan sai wahayi ya zo da wahayi ya zo sai zuwa ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda aka saba da abin ya kare shi Aisha albishirinki Allah ya kubutar da ke sai abubakar ya to ki godewa ki godewa manzo Allah ya ce wallahi ni Allah kadai nake godewa lokacin ta zama majzubiya ba ta ganin komai sai Allah wallahi Allah kadai nake godewa uwar ta ce ki godewa manzo Allah ta ce wallahi Allah kadai nake godewa to shi kenan wannan abu ayoyi guda goma sha shida suka sauka saboda kubutar da wannan baiwar Allah yar babban bawan Allah abubakar matar babban bawan Allah shugaban dukkan halitta gaba ɗaya saboda haka je duk mutumin da yake jin kamar abin da munafukan nan suka faɗa gaskiya ne ya ridda domin ya dangana wa manzon Allah tunda Allah ya ce al-khabisatu lil-khabisin wal-khabisuna lil-khabisat والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات Allah ya ce ƙazamar mace mai dauɗa ba ta da miji sai ƙazamin namiji mai dauɗa miyagun maganganu ba sa fitowa sai wajen ƙazaman mutane miyagun kalimomi haka miyagun ayyuka haka mutane tsarkakakku mutanen kirki mata su ne wanda mazansu tsarkakakku ne mutanen da to wannan dai idan mutum ya ji a zuciyarsa kamar abin da munafukan nan suka faɗa abu biyu ya kama shi na farko ya karanta alkur'ani ya ridda na biyu kuma ya dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kazanta domin Allah ya ce kazama ta kazami ne annabi ko ba kazami ba ne ya ce tsarkakakkiya ta tsarkakku ne annabi shine tsarkakakke miji tsarkakkiya Aisha saboda haka kada siyasa ta ja mutum cikin shi'a ya rika gaskata abin da munafukai suke faɗa ya ridda bai sani ba yana sallah yana azumi amma ya ridda duk wanda ya gaskata wannan maganan banza ya ridda ya karyata qur'ani kuma ya jefi manzon Allah da magana kazanta saboda haka yi hattara ba abin da yake da muni kamar rena abubakar cikin addini in ka rena abubakar cikin addini ka rena umaru cikin addini wato addinin gaba ɗaya ka rena domin su ne shugabannin karɓan addinin su miƙa mana rena abubakar cikin addini rena umaru cikin addini rena hankalin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah bai iya zaben sahabbai ba kenan mutanen kirki kai kafi sanin mutanen kirki bai zabi sahabban kirki ba abubakar da umaru ya gabatar da su akwai wani tafsiri na waɗansu mutane masu irin wannan aƙida idan wurin tafsirinsa ya zo yuminuna bil jibti wa daguti sai ya ce abubakar da umaru wato jibti da dagutu wai abubakar da umaru suna jibti da dagutu musiba da wala'i mutane su wanke zuciyarsu ko za ka yi shi'a kar ka yadda ka zagi abubakar kar ka yadda ka zagi umaru kar ka yadda ka rena abubakar kar ka yadda ka rena umaru kar ka yadda ka zagi aisha ka ridda kar ka yadda ka zagi hafsa ka ridda saboda haka mutane su mai da hankali irin musiban da ake ciki na ganin dama kai abin da ka dama cikin addinin ka din nan to kar abin ya kai mutum ga rena sahabbai da zagin su سميتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين lokacin da kuka ji wannan mugun labari me yasa ba za ku sa imani a zuciyarku ba mazanku da matanku ku zama kaman uwar ayyuba da baban ayyuba uwar ayyuba ta ji labarci wallahi wannan ƙarya ne babbar ƙarya kuwa domin ni din nan ma na fi ƙarfin in yi zina balle aisha na san aisha ta fi daraja wajen Allah mijinta ya amsa ce gaskiyarki ni din nan ma ba zan iya yin zina balle safwanu wanda aka dangana masa wancan shegantaka me yasa dukkan mutane ba su yi haka ba kamar yadda waɗannan suka yi zannal mu'minuna wal mu'minatu anfusuhum khairan su kyakkyawan zato su mu'minai maza da mu'minai mata su kyakkyawan zato ce wannan abu yar abubakar ta fi karfin a jefe da wannan matar manzon Allah ta fi karfin a jefe da wannan balle ita ce yar abubakar din ita ce matan manzon Allah wa qalu su ce haza ifkum mubin wannan babbar ƙarya aka yi a bayyane عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء أولئك إنهم الكاذبون wannan suka faɗi wannan babban ƙarya ina shaida su me yasa ba za su kawo shaidu hudu ba wanda za su ga wannan abu ya faru me yasa ba su kawo shaida mutum hudu ba in tunda sun kasa kawo shaida waɗannan mutane su ne makaryata sun tabbata makaryata a wurin Allah فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفدتم فيه عذاب عظيم استلقون بس تكون تقولون بأفواهكم sai manzo Allah ya ta neman shawara da farko ya kira umaru ya kira aliyu ya kira sayyidina usman yace ya labarin da ake faɗa ne menene matsayin ku cikin wannan labari sayyidina aliyu da farko yace ya rasulullah Allah ba zai matsa maka ba mata suna da yawa umaru yace wallahi wannan abu babban ƙarya aka yi ƙarya mai girma aka yi to sai ya sake tara su gaba ɗayansu da shi umaru din da usmanu din da aliyun da waɗansu a cikin asiri menene ra'ayinku cikin maganar da ake faɗa ne sai sai na wuri ce wallahi ƙarya ce babbar ƙarya bautan azim yadda ya faɗa ni haka qur'ani ma ya sauka ya faɗa ya da kin muwafaqa ta umar wallahi ƙarya ce dalilin da yasa nace ƙarya ce kaga kuda baya sauka akan jikinka wala baya sauka Allah ya hana kuda ya sauka akan jikinka saboda kuda yana fadawa akan najasa shi yasa Allah ya hana kuda ya fada a jikinka kare kawo maka najasa Allah da ya kebe ka har kuda wanda yake fadawa cikin najasa ba Allah ba zai yarda sauka akan rigarka ba shine Allah zai kawo maka wata kazama ka zauna da ita zama matarka wallahi ƙarya ce wannan ƙarya ce Usmanu yace ya Rasulullah inuwarka Allah idan kana tafiya ba ma ganin inuwarka dalilin da yasa Allah ya kebe inuwarka ba ta fita don kada inuwar ta fada cikin najasa domin mutum yana tafiya inuwarsa na binsa shi inda yake daban inuwar tana binsa ne mai yiwa ne inuwar ta fada cikin wata najasa Allah bai yi maka inuwa ba ma in kana tafiya balle inuwar ka ta fada cikin najasa shine Allah zai hada ka da wannan Allah ba zai maka haka ba Aliyu ya saki cewa ya rasulullah wannan ƙarya aka yi ƙarya aka yi babbar ƙarya dalili na wata ran muna sallah sai muka ka cire takalminka sai ma muka cire takalmin mu da haka masallah ka tambaye don me muka cire takalmin muka ce a ai mun ga ka cire takalmi ne shi za muka cire namu sai ya ce kace mana ai kai jibril ne aka aiko ya gaya maka takalmin ka taka wani abu mara kyau da shi saboda ba za ka yi sallah da shi ba kuma jibrilu ya gaya muku takalmin ku akwai wani abu a jiki ne to Allah da ba zai barka da takalmin da ka taka wani abu da shi ba zai ce maza ba zaka cire shine zai barka da mace wanda take da kazanta wallahi ƙarya suke yi ƙarya suke yi to sai da manzo Allah sai kira barira wata baiwar Aisha din tace annabi ya ce mata me kika sani game da iyali na wannan yarinya ce karama yarinya ce gara bata san komai ba babu irin waɗannan abubuwa kusa da ita bata san komai ba in tana da wani laifi banda in tana da wani laifi ma sai bacci da take yi dabbobi su cinye mana gari ba ta da wani laifi shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau minbari yace jama'a ku daina fada mini cikin mutuncin iyalina duk wanda yake fada mini cikin mutuncin iyalina annabi yayi hudu ba yayi hudu ba sai sadu bin ma'azi yace ya rasulullahi ka faɗa mana mutumin in yana da cikin ƴan uwanmu ne auzu za mu kashe shi in ko yana da cikin ƴan uwanmu khazraju ne za mu saurari abin da ka hukunta sai daga cikin khazrajiyawa da yake abdullahi ne cikin su yake sai wallahi ƙarya kake ba za ka iya kashe shi ba don ba cikin auzu yake ba shi yasa kaje a kashe shi to abin da ya tashi annabi yace ya kwantar da hankalinsu aka sauka kamu a saukar da wannan ayoyi abin da ya faru kenan shine hadisul ifki ana karantawa har tashin duniya saboda darajan abubakar a wurin Allah da darajan ita Aisha aka saukar da ayoyi suka kare ta suka nuna cewa ko kusa ko kusa da wannan ba ta kusa da shi radiyallahu anha walau la fadla alaikum wa rahmatuhu fi dunya wal akhirati ya ku sahabbai ko ko ya ku ne gaba da har tashin duniya ba don fadar da Allah ya yi muku da rahamarsa ba fi duniya wa lafirar duniya da lahira ko mummune kuna da farala a wurin Allah kuna da rahama a wurin Allah wallahi lamassakum fi ma afattum fi azabul azim wannan abu da kuka kutsa ciki kuka ta maganganu da azaba mai girma ta kama ku ba domin fallan Allah da rahamarsa ba istilaqawna to alhamdulillah mun gode wa Allah Allah ya mana gafara Allah ya ji ganmu Allah ya ji iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da wadanmu da Allah ya saka wa shi mu da alheri Allah ya sa mu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ke mana addinin mu Allah ke mana mutuncin mu Allah ke mana kasar mu Allah sa mu zauna lafiya albarka da sallallahu alaihi wasallam Allah karya kafirci Allah taimaki musulunci Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah kiyaye mu sharrin duniya da lahira masu taimaka mana Allah taimake su masu karfafa mu Allah ya karfafe su albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ma alik ma kana bila qira'atu lil muslimin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahman rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin daga wato ba a iya hada ganin watan mu da ganin watan Saudiya in an yi haka za a shayar da mutane kafara ba sai muka saudiya sun ga wata tukuna mu mu yi azumi ba mu in mun ga wata sai mu yi azumin mu kamun saudiya su masu gana su yanzu in rana ta fada saudiya sai a bugo mana waya ce ku sha ruwa nan makka mun sha ruwa ai ba zai yiwu ba idan saudiya sun yi sallan juma'a sai a bugo mana waya ce saudiya sun yi sallan juma'a kuma ku yi to malamai sun tabbatar da ajiwa wato kowane fili da akwai lokacin ganin watan saboda haka duk wanda yake neman ya hada ganin mu ya zama kamar na Saudiya zai shayar da mu kafara ne kowanne su ga wata su kama azumi kawai assalamu alaikum